إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم
الله يعلم ما تعملون من وما تغنون وحال وما تنكرون وكل شيء عنده بمقدار
نعم الله يعلم ما تحمل كل انثى ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa Allah shi ne ya san abin da kowace kamata wato mace take dauke da shi ubangiji shi ya san wannan namiji ne mace ce kwaya ɗaya ne a ciki idan ya gama mutumin kirki ne ba mutumin kirki ba ne idan ya fito fari ne baki ne ruwa wani ton lita no ruwa zai sha a duniya iska no zai shiga a duniya a idan ya zo ya tsayinsa zai kasance kwana no zai yi a duniya yana ciki zai mutu wanda duk ba wani sani kun ba Allah ba sake da cikin mafato da gaibi kamar da cikin hadisi ita mafato da gaibi guda biyar ne ba wanda ya sun ba Allah ba yawa idan haka ba wanda ya san abin da yake cikin cikin mace in ba Allah ba ko da yanzu lokaci ya sun za a tsakanin a ce an fahimci ko mace ne ko namiji to ka san zai rayu ko ba zai rayu ba ba ka sani ba shi likita bai sani ba bai san cewa yaro zai rayu ko ba zai rayu ba in ya girma ba zai iya faɗin a wannan kwana nawa ne a cikin ciki ba ko shekara nawa ne a cikin ciki ko kuma a musulmi zai zama ko ba musulmi ba ne ko da ga da bi a da zai ko duk abin da zai yi shi ai ga duk abin da zai yi to wannan sai Allah Allah ne kada ya san wannan wa ma tuqilu al-arham haka nan ubangiji shi ya san abin da mahaifu take take tawaye shi na raka mutta ta daukin ciki cewa yaushe za ta haihu kwana nan za ta rage a cikin lokacin da za ta haihu ba wanda ya san wannan ba Allah ba ko da ka ji a zamanin an ma kana an fahimci kaza an ce za ta haihu rana kaza za ga wani zubin ya saba ko kuma ya rage to wannan Allah ne san hakikan lokacin abin da mace take ragewa na muddar ɗaukar cikin ta wa a cikin muddar kwana wata tara nan wata tara nan za ta rage kwana nawa ne za ta rage sakan nawa ne za ta ƙara ta rage minti nawa ne ba wanda ya san wannan tun ba Allah ba wa ma ta zaru haka nan da abin da take daɗawa daga cikin muddar ɗaukar cikin ta duk ba wanda ya san wannan ba Allah ba wa kulli shay'in indahu bil qadar kowane abu komai kowane abu a gurin Allah bil qadar yana da gurgunan haddin sa ko iya inda Allah ya ajiye masa haddin sa duk wani abu da sani in ya zo duniya kwana nawa zai yi shekara nawa zai yi ya abincin da zai ci kwaya nawa ne iskan da zai sha kwaya nawa ne da ina da ina zai ci ina da ina zai ci mutum mutum dawa dawa dawa zai haɗu da shi duk wannan ubangiji ya ya bai ya zo kan sani yawa Allah shi ne shi kadai ne ubangiji ya san wannan shi ya san abin da yake naki a cikin ciki shi ya san abin da zai yi ziyada a cikin sha'anin ciki Allah shi shi ya san wannan yawa shi sa shi ya shi sa ita shari'a kamar duk yadda ya zo ake bukata a aure saboda tsarin al'umma domin ya zo a cikin hadisi fazana sallallahu alaihi yana cewa ka zawwatul wududa alwaluda fa inni ma ka mukafirun bi umri kuma mai yawan kiyamati in za ku yi aure ku auri mace wadda take mai haihuwa domin zan yi alfahari da yawan al'umma a ranar tashin alkiyama na alimul alimul عالم الغيب والشهادة
kada ka aure ta yau saboda abin da ake so haihuwa ake bukata kuma kaga akwai ɗaya daga cikin 'ya'yan shugaba sallallahu alaihi wasallama tana da ɗanta sai zo gargara zai koma ga Allah ta aika a gaya wa manzon Allah shugaba sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai ya samu yaro yana cikin halin kakarin ransa zai fita shi ne shugaba yake cewa inna lillahi ma asaba wa lahu ma ahda wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma shi inda abinda ubangiji ya karba nasa ne abin da ya bayar ma nasa ne kowane abu a wurin ubangiji yana da wani sanannen lokaci da ubangiji ya yanka masa don haka shugaba ya umarce ta aka ce faltasbir wal tahti ta yi hakuri ta nemi ladan wannan masifar ta a wurin ubangiji alim da bai kuwa shahadati ubangiji shine masanin abin da ya zama ya wuya abin da yake a cikin gaibi shahadati da abin da yake gururu ma ana iya ganin sa Allah shi ne yake masanin wannan amma ka san kai a gurin ka ne akwai gaibu akwai shahada shi a gurin a gurin Allah da gaibu da shahada da ne kai ne za ka ce ga abin da ya ruya a gurin ka ga abin da ya bayyana to a gurin Allah ba haka bane alkabiru ubangiji shine wanda yake mai girma shine al-akbar al-muta'ali wanda yake madaukaki mai rinjaye a fusa dukkanin wani abu wanda ba shi ba na'am ubangiji yake cewa wanda ya koya haƙƙi wa man jahara bi da wanda ya bayyana shi ya bayyana wani fadi to wanda daidai ne a gurin ku fi ilmi ta'ala a cikin ilmin ubangiji wani wannan fadi da wanda ya bayyana wani fadi da wanda ya koyi shi a gurin Allah daidai ne ko ka zo ka bayyana ka yi abu a bayyane ko ka je ka koye ka yi a koyi in alheri ne a fili ne ko a bayyane ka yi to a gurin Allah daidai ne wa man wa mustaqabil lillahi da kuma wanda ya zamo mai kuya ne da daddare a cikin duhun dare duk wannan daidai ne ubangiji yana sanin abin da aka aikata wa sarufin jin nahari da kuma wanda yake mai bayyanawa da tafiyarsa a cikin rana kuma da rami shi ba duk ubangiji yana san kayi ka wannan abu
له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه وما لهم من دونه من وال وإذا أراد الله نعم له مؤكبات من بين يديه akwai mala'iku masu bibiya ga mutum min bai da yadayi a gabansa wa min halittili da kuma bayansa akwai mala'iku da suke bibiya da ubangiji ya sanya su a tare da mutum shi ne ka ɗin faɗa cikin hadisi yake cewa ya kan aka kula nufin mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin nahari akwai mala'iku da suke bibiyar juna a cikin da dare da kuma rana sun mayar suna haɗuwa a cikin sallar la'asar da kuma sallar alfajir da kuma sallar alfijir sallar asubahi kuma ya abin lalzi na karu ne kamar sai su alhumullah wa ya kuda kai fasara kuma ibadi sai ya kuda saraka namun wani yi salluna wa ake namun wani salluna za su na haɗuwa tsakanin wa'annan sun zo sun la'asar suna tare da mutum ba za su tabu sai bayan sallar la'asar sun su mala'ikun kuma su sun sun zo sai su salama sai su tafi gurin allah idan sun je gurin ubangiji ubangiji zai tambaye su ya ko baro bayina sun ce mun je mun sami suna suna yin sallah ko mun baro suna yin suna yin sallah su kuma wanda suka karɓi aikin da asuba su ma suna tare da mutum ba za su rabu ba sai sallar la'asar sai na na yamma ko mala'iku sun zo su ma sai su tafi sai su je sai su gaya ubangiji sanar da ubangiji halin da suka ga bawa yana ciki to wannan zikiri haka ubangiji ya aji ya aji wannan tsari akwai kuma mala'ikun da ubangiji kuma ya aji su shi su rajibu da aji su kuma suna rubuta dukkanin wani abu da mutum yi suna taba shi suna kiyaye shi ko da yi suna kiyaye shi akwai wanda yake rubuta alkhairi duk abin da kai na alkhairi zai rubuta shi akwai kuma wanda yake rubuta akasansa akasan alkhairi duk abin da kai zai rubuta shi kuma duk abin da suka rubuta ran tashin alkiyama za a ji koma za a karanta kai za ka karanta abin ka za ga abin da abin da aka rubuta ma shi za a yi sabanin ko mala'ikun kwano ne masu bibiyan mutum wasu malaman sun ce guda goma ne wasu kuma sun faɗi wani haka sannan kuma akwai mala'ikun da kuma suke tare da mutum kamar yanzu sun hadisi suna mala'iku ne biyu da suke tare da mutum duk lokacin da mutum ya zo yi wani alkhairi ya ciyar to shi dai mala'ikan zai ce Allahumma a'dil faqal qalam zai ce ubangiji wanda ya ciyar sunan Allah ka bayan masa akwai kuma mala'ikan duk shi kuma da da'ima in mutum ya rowa zai ce Allahumma a'dil faqal qalam shi kuma wanda ya rike Allah ya tara masa asara sannan kuma akwai mala'iku da ubangiji ya ajiye su ga dan adam su kuma a'a da'imin mala'ikan nan abin da yake yake dako ga mutum duk sanda kai kai gaisuwa da ga manzon Allah to zai je sanar da shugaba yace ya rasulullahi da mu an ce yana shi hidimarsa yana nan gaban shafatin manzon Allah a wani hadisin kuma ya zo cewa yawo suke a cikin ƙasa kana yin salati za su je sanarwa da shugaba kamar yadda cikin hadisi yake cewa inna lillahi ibada inna lillahi ibada ya kufu da al'arbi yuballighuni an ummati salam aw kama qala alayhi salatu wassalam akwai su bayan Allah inna lillahi malaikata akwai su malaiku na Allah da suke yawo a ban kasa suna isan mun da gaisuwa ta san da wani ya gaishe ni ko yanzu ka ce assalamu alaikum ya rasulallah to akwai mala'ika yana nan zai ce zai sanar da manzon Allah ya rasulallah wani dan wani jikan wani na waje ga na waje kaza ya rasulallah yana gaishe ka su kuma aikin sa kenan akwai wanda kuma idan kai salati shi kuma zai zai isar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake son yawan gaisuwa ga su ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa daga cikin auradun na ikhtiyariya na cikin ɗariƙa assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatu ana yin sadari ana gaishe da wannan Allah assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatu saboda da'iman a dinga kai sunan ka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fasu da ku Allah ya ya fasu da ku min amrullah suna kiyaye shi daga lamarin ubangiji nan mace daga aljanu ke nan wagairi da wasu su mala'ikun ubangiji ya fiya suna kiyaye mutum daga dukkanin ko sharrin tunu ko sharrin wani abu inna allah la yughayyiru ma bi qaumin hakika ubangiji baya canjawa baya canja abin da yake ga mutane ma'ana ubangiji baya iya wa mutane ni'imar da ya musu allah ya muku ni'ima ubangiji ya bace wannan ni'imar shi ne ba a canja ga mutane abin da ba su na ni'ima hatta yi gayi ruma da an fusihim sai sun canja abin da yake kawo na daga hala ma bu an fusihim minan daga abu wanda yake kyakkyawa zuwa ga sabon allah in ka gaba ubangiji ya yi ma canji na wani abu mara kyau to kai ne ka canja to kai ma ubangiji zai canja ma amma kuma ka san ubangiji karkace ka ko karkata wanda yake kafin ko kuma wanda bai goge wa Allah akan ni'imarsa ba ko kuma ya ta hada cikin sako ka gan shi da ni'ima ka gan shi da samun kuɗi ka gan shi da lafiya ka ce to ya wannan gashi ya canja amma kuma ga abin da ubangiji ya ce Allah ya ce inna la la yughayyiru la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim banga banga ubangiji ya canja masa ba to shi Allah ba ruwan sa da duniya Allah ba ruwan sa da duniya tunda har yana ba kafin ita Allah ba ruwan sa da duniya idan ka gode wa ni'imar Allah ko kuma ka ji gode wa ni'imar Allah ko kuwa ka musanya ni'imar da Allah ya baka da wani sako to ubangiji zai ma canji ubangiji in ya tsari ya tsare ruhinka gaban jin tsoron Allah shi kenan an gama da kai ko da ku ji duniyar nan an baka ko kuma a'a zuciyarka inda kake samu kake mushahadar ubangiji kake jin girman Allah kake jin girman manzon Allah da ubangiji sai a tare wannan wadan shikenan ka shiga cikin tashin hankali su amma ba wanda ba su sani ba su ta aigawa da mun gan shi da dukiya cikin lafiya nan kwa ina an riga an gama da kai an riga an gama da kai ubangiji ya riga ya gayyara ma saboda ka canja neman da Allah ya ba da sabo ubangiji kai ma sai canja ba maki ma a ganka da tarin duniya amma tunan an gama da kai shi sa su bayan Allah so dewa daga cikin akwai bayan Allah idan sai gaba mutum yana nema zai fi kusanci da Allah zai kusanci da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama sai su yi addu'a su ce Allah ya ba shi kuɗi wayan Allah ya ba shi kuɗi wani sai ya dakata ya shagala da su su kuma su fi shi a gurin Allah su fi shi kokari gurin Allah saboda su ba duniya ce a gurin su ba akwai wani bawan Allah da aka yi a garin nan shi ba mu labarin su wani babban bawan Allah saraki ne idan ya tattara abinci in ya dafa abinci a gidansa akwai wani bawan Allah wani waliyin Allah ne yake zuwa gidansa shi in ya zo gidan sai ce ba zai ci abincin gidansa ba sai ce ya wannan abinci ne na sha'ani mulki ya shigo ciki saboda tsantsini shi ba zai ci ba sai dinga masa addu'a Allah ya sa shi ma mulki ya same shi Allah ya ba shi duniya ba a dade shi mako sai aka ba shi wani babban mukami sai ce alhamdulillah kaga yanzu na samu iman da fuskantar Allah ne ma in ji shi to ka ji yadda suke kishin su akan Allah ne ba akan duniya ba shi sa ka ga yanzu cikin hadisi yake zuwa idza ra'aita qaswatan fi qalbika wa hirmanan fi rizqika wa wahalan fi badanika fa'alam fa'alam annaka annaka takallamta bima la ya'nika idan kaga ikasa zuciya a tare da kai kaga zuciyarka ta rushi baka iya jin Allah baka iya hudurin manzon Allah a cikin wuyanka ko kuma da kake jin manzon Allah a cikin wuyanka kaga abin yayi baya ko kuma kaga an rike ma wani abu da arzikinka babban arziki shine shugudan Allah kaga an tare ma wannan ko kuma kaga wani rauni a cikin jikinka wurin addini kaga irin yadda da kake da rauni kake da himma wurin addini kaga an gare ma to ka sani cewa ba ba ma ki kayi zance akan wani abu wanda ubangiji ba ruwan sa wannan abu wai za a kan lafi ba wani su'an idan ubangiji ya nufin azaba ga mutane fala ma rabda lahu to ba ku da juyarwa da wannan azaba daga cikin su wa'annan mala'iku ba da juyar fita duk da ubangiji ya sanya su mu aika ba su mala'iku masu bibiya to don ubangiji da ya nufin wata azaba ko ya nufin wani lamarin sa gaba ba to ko mala'iku ko wasu ba su ji da wannan abin da mutum wa ma da hum ba min dunihi min wa ba su da wani majibinci da zai tsare su ga barin wani abu da ubangiji ya kaddara su min dunihi in ba ubangiji ba
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال
هو الذي شيء والذي يريكم البرق shine wannan wanda ke nuna muku waliya yake bayyana muku da waliya kuke ganin ta khawfan don tsoratarwa da musafi daga wanda ta mafiya shi wanda yake cikin halin tafiya cikin dokar jeji idan ya ga waliya to ba za a dade da yasan tsawa za ta zo daga tsawa kuma ba za a dade ba ruwa zai zo to kaga sai tanadi ba maki akan abun hawa sa ko rakunsa ko na abun da ya baya bukatar ruwa sai ubangiji ya kawo wannan waliyar dan ya zamo ya faki ko kuma ya shirya ba lokaci ɗaya ruwan ya zo ba duk wannan ni'ima ce da Allah ya mu kuma akwai ayoyi da za ku kula cewa da take shiryawa akan wahadaniyar ubangiji wa tsama'an kuma ita walƙiyar nan halin kasancewa ta zo kuma tsammani ga wanda yake zulmukin ga wanda yake zaune a zaman gida shi kuma in ya ga ruwan nan to an samu zai dinga tsammani zai ga cewa lalle ga ruwa nan ya tu ga ruwa nan ya tu kamar in yanzu ne za a shiga kuma tanadin abubuwan da za a tar ruwa sai ga an ji ana tattar ruwa ana cewa don ruwa ya zabo ya zubo duk wannan ana yi kula za a dinga cewa allah ne bai ma wannan ni'ima ce ubangiji ya ma wayin shi sahabar sikal ubangiji kuma yana halittar giragizai wanda suka masu nauyi wanda suka masu nauyi da ruwa wanda suka towa da ruwan sama duk wannan ubangiji ne yake yin sa
ويسبح الله بحمده والملائكة من خيفته ويرسل السوائح ويصيب بها من يشاء وهم جاهلون بالله وهو شديد الامتحان na'am yake cewa wal mala'ikatu haka nan mala'iku su ma suna yin tasbihi ga ubangiji min khifatihi saboda kurjini ga ubangiji saboda jin tsoron ubangiji wa yursilu tsawa'iqa ubangiji kuma yana aiko da tsawa wa hiya narun takhruju min as-sahabi ita waliyar nan wata wuta ce da take fitowa daga cikin giragizai fa yusiri da haman ya shafu ubangiji sai ya samu wanda ya so da ita wannan tsawar sai ta zo sai ta faɗo masa an ci akwai amir bilkufai da shi da wani suka zo madina suka zo gudun shugaba sallallahu alaihi wasallama sai shi amir yake cewa shugaba yake cewa ya rasulallah shi amir yake tambaye shugaba wai zai musulunta amma idan ya musulunta me za a bashi menene a kansa aka ce masa to abin da yake kan kowane musulmi shine a kanka sai ya ce a'a shi abin da wai shi abin da yake so so yake in ya musulunta a raba lamarin sha'anin musulunci ga baki ɗaya a bashi rabi abin da yake bukata ka san kafiri to da ya gaba a da ya faɗi wannan rashin ladabi to daga ba sai ya ga kuma abin da ya zo ya furta a gaban shugaba bai same da yake su ba sai ya zo ya fita daga cikin madina da shi da wannan aboki nasa sai suka je suna tanadi ko za su za su yi rashin ladabi ga janibin manzon Allah har yanzu suka tanadi ta koyi suna musu shi ladabi ga janibin manzon Allah shi wannan amirun din a nan cikin madina an ce ya je gurin wata ko da cijiya ne a cikin madina yana zaune sai a wani wani mashi ya zo ya soci kafarsa ya zo ya soci kafarsa shi ne dinga cewa yanzu ne za a yi wannan mageduwa kamar irin wadda ake wa safan doki ya zo ya soci kafarsa sai ya mutu shi kuma dan uwan nasa sai a rota tsawa sai da shugaba sallallahu kamar yadda cikin wani hadisin shugaba sallallahu alaihi wasallam ya aika wanda za su kira shi zuwa ga Allah shi ne dinga cewa shi Allah nan naku na dinari ne ko kwana azurfa wani iri ne Allah na ku sai a wannan tsawa ta fako masa ta zo ta gama da shi ta kone shi shi ne Allah ya cewa wani sulhu tsawaika ko yusibi da haman ya sha sai wannan aya ta sauka wahum su kafirai yujadiluna suna yin jayayya da lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin lamarin ubangiji wa huwa shadidul mihal gashi kuma ubangiji shine mai tsarkin karfi yanzu ku aka kun ga yin jayayya da wanda yake mai karfi walillahi bizzul wa lirasulihi wal mu'minina wanda dukkanin karfi na sani kuma karfin nan ya ba manzon Allah sannan kuma ga mu'mini su ma Allah ba su buwaya sannan kuma ku zo ku dinga jayayya da manzon Allah ban sani bane kafirai na'am لهم دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال na'am lahu da'watul hayy da da'awar da ubangiji ya yi ga kansa da yake cewa la ilaha illa ana babu wani abin bauta da gaskiya sai shi babu wani mai tasiri babu komai babu kowa sai Allah shi kadai ya maka dinci a cikin mulkinsa ba shi da rai sai ji to lahu wannan da'awar ta tabbata ga Allah ta Allah ce in ta wa shada anna Allah la rabba ghayruhu fa laysa lahu kufuwan bi farrin wala kulli ita to wannan da'awar ta Allah ce shi sa da mufassir yake cewa ai kalimatu la ilaha illallah ita ce la ilaha illallah ita ce da'awar al-haqqin ita ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kalmar da idan da za ka yi shekara miliyan a cikin kafurci in ka zo ka faɗe ta sobe shi ke nan ta goge ma duk abubuwan da kai ka fada cikin haske ka fada musulunci shi sa a cikin hadisin imamu bukhari a kure rai ta tambayar manzon Allah yake cewa ya rasulullah ayyun nas as'adu shafa'atuka yawmal qiyamati yake cewa ya rasulullah wani mutum ne ya fi azurta da samun cetonka a ran tashin alkiyama kuma Allah ke cewa man qala la ilaha illallah wa khalisan min qalbihi aw nafsi duk wanda yace la ilaha illallah yana mai tsarkake ki yana mai fadatta a cikin zuciyarsa lokacin da yake ya fadi ke zan ba komai a zuciyar sai Allah to wannan shine ya fi cancanta da samun cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga a cikin hadisin sayyidina Mu'adh bin Jabal da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora shi akan faruwa yin turba shi akan babuna shugaba ya ce ya ma'aru ya ce da bai ka ya masu lallai wata alina ya kuma cewa ya ma'aru ya ce da bai ka ya masu lallai wata alina mazala ya kuma cewa ya ma'aru ya kuma cewa da bai ka ya masu lallai wata alina sai shugaba ya ce ma min ahadi ya shahadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah illa harrama Allah illa harrama Allah illa harrama Allah alayhi ma aw kama babu wanda zai shi da la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah face ubangiji ya haramta shi ga wuta in da ka faɗi wannan kalma la ilaha illallah kai shi da kai imani da ita to Allah ya haramta ka ga wuta sai na mu'az ya ce to afala ukhbirun nasa fa yastabshu yanzu ya rasulullah ba na je in ba mutane labari ba dan su yi bishara sai ya ce izan yantakin ai idan ka gaya mutane kuma sai su dogara su daina yin aiki idan aka fahimci sirrin la ilaha illallah wani sai je ta saban kuma in yace la ilaha illallah sai shiga rahamar Allah sai sai da nama azu sai ya hana shi sai su ga masala salama kai sai ya hana sai da nama azu gabarin ya ko mutane bishara sai da nama azu sai da bayan shugaba sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah yace sannan ya faɗi wannan hadisin shi ma ya faɗe shi ne dan kada ya laifi saboda ta'assuman ko haka ga cikin hadisi yace ya faɗe shi dan kada ya laifi saboda faɗin Allah da yake cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wa yukhrijuna min ba'di ma min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhum Allahu wa yal'anuhum al-la'inun kada shiga cikin wannan faɗin shine faɗa haka to kaga la ilaha illallah kenan shi yasa kaga lokacin da shugaba ya je nan Quba ya ziyarci mutanen Quba mutanen uba suka taru suka taru dama akwai itibani bin malikin shine ya gayyaci manzon Allah yace ya rasulullah ina so ka zo gidana ka yi sallah a wani waje da zan dauki wajen nan ya zame mun wajen sallah saboda lokacin shi itibani bin malikin ya ganin sa ya fara ja baya idan zai zo masallaci ga ruwa a hanyar tsakaninsa da zuwa masallaci yana wahala sai yake so manzon Allah ya zo yi sallah a gidansa in ya sallah a gidansa wannan wajen ya dinga tabarruki da wannan waje sai manzon Allah ya zo tare da sayyidina Abubakar aka zo ku manzon Allah ya zo ku mutanen ku ba suka cika sai wanda daga cikin sahabbai sai yake cewa la ara malik malik bin dusham ban ga maliku dan dusham ba sai wani daga cikin wani yake cewa amma ku dan bishe ne ai huwa munafiqun munafiki ne li annara na nara da si hadu ila munafiqina domin muna ganin duk kulawarsa komai nasa ya fi da munafikai suna fitar da sai manzon Allah ya hada su aka hada su aka duka musu awa ka su kara fadar haka wanda Allah ya ce alaysa qala la ilaha illallah yanzu ba ya ce la ilaha illallah ba suka ce ya rasulullah ya faɗa ita to a inna allaha haƙiƙa ubangiji ya haramta duk wanda ya haramta jikin duk wanda jikin duk wanda ya ce la ilaha illallah Allah ya haramta shi ga barin wuta shi sa ai ta faɗan la ilaha illallah ai ta faɗan la ilaha illallah shi sa gari ba gobe ka ce la ilaha illallah kullum ba abin da muke faɗa sai la ilaha illallah na shi sa kuma mutum ya zo mutuwa ba taruwa ake a gaban sa ai ta rusa kuka ba a'a abinda za a masa tarbiyyar ai ta cewa la ilaha illallah ya dace maza su san wannan mata su san wannan kina tare da mutum ke yana cikin har rashin lafiya kika ga alamun zai mutu ba ki tsaya ta kuka ba kina jin shiga ukin lalace ko kai ka kuka kana ka shiga ukar ka lalace a a mutuwa dole ne zai mutu yi mata da la ilaha illallah haka manzon Allah ya ce dan ya ce la ilaha illallah ya mutu da yake shiga cikin rahamar ubangiji wallazina yad'una min dunihi wannan wanda suke bautawa ba Allah ba su ne gumaka la ta ji kuna lahun bishayin Allah ya ce ba za ta amsa musu komai ba sun zo suna ta kiran abu ne amma ba amsa musu ba za su yi ba Allah ya ce illa ka ba su da kafai sai dai kamar wanda yake miƙa illa ka ba su da kafai wanda yake miƙa tafukansa ilal ma'i zuwa ruwa mutum yake miƙa tafukansa zuwa ruwa shine zuwa gefen rijiya mutum ya sanya tafukansa liya buluga fahu domin wani ruwan nan ya taso ya shiga bakinsa shi ne ce fitar tufa'ihi minar digir ilai saboda ɗagowar ruwan nan daga cikin rijiya zuwa gare shi ya miƙa hannunsa allah ya ce wa ma huwa bi balikihi shi ruwan nan ba mai isuwa ba ne zuwa bakinsa ba zai isu zuwa bakinsa ba to haka kira bautar kafarai take ga gumaka kamar bakin rijiya suka zo mutum ya rika hannunsa wai yana so ruwan ya taso ya shiga bakinsa kaga ba yadda za a yi da za ka yi ta zama ruwan ma bai san kana yi ba to haka bautar gumaka take suna bauta wa gunkin ne shi ma gunkin bai san sane masa ba wa ma du'a ul kafiri na illa fi dalal Allah ya ce bautar da suke wa gumaka ko kuma addu'a da suke yi ga gumaka ko kuma addu'a da suke ga wani ubangiji bai zama ba illa fi dalal sai dai a cikin bata bata ne kawai نعم
ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والأصال نعم نعم wanda yake cikin sammai da ƙasai to yana yin sujjada ga ubangiji ɗau'an cikin halin bi yana sujjada ga ubangiji shine yace kalmomini na kamar su mumine kenan suna bauta ga Allah suna jin daɗin bautar da suke suna jin daɗin bautar da suke ubangiji kana bauta kana nishaɗin cewa gashi a gaban ubangiji kake wa karhan wasu kuma wanda suke cikin sammai da kasai suna yin suna yin sujada ga ubangiji karhan ta dole ko ba sa so sai sun yi sujada ga Allah shine nan shi basu dake cewa kal munafiqina kaman munafikai za su zo dole suna tsoro su zo a yi sallah da su da kuma wanda aka tilaste shi da takobi to amma shi kar hannun komai da gani yana sun kuya ubangiji ba abin da ba sun kuya ubangiji sai dai ta hanyar da shi bai sani ba haka nan wazulaluhum Allah ya ce wazulaluhum haka nan inuwarsu ita ma tana yin sujjada ga ubangiji bilguduwi da safiya wala sali da kuma yammaci yanzu idan safiya ta yi idan safiya ta yi rana ta fito daga gabas za ga inuwaka tana kallon yamma rana tana towa inuwaka tana da takurewa wannan takurewa da ke yan sujjada take da Allah tana takurewa tana motsewa yayin da aka zai daidai istiwa'in rana kuma rana ta tsaya za kuma ka zo kama take inuwar taka kaga ita ma ta sunkuyawa Allah kenan can kuma rana tana yannan kuma tana da budewa tana da wani kwanciya ga ubangiji tana da kwanciya ga ubangiji to kai kafiri ko kakin sujada ga Allah inuwa kamar tana yin sujada ga ubangiji kuma ya zaka je zaka fada zaka yi bacci lokacin da ka fara kake bacci don kuma wa ya je fitta kai sai yadda aka yi da kai karshe kuma ka gogo mutu kaga an samu ma sallama ko yi ta hakika kenan kana mutuwa kuma kafi ga Allah na'am qul
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل
Allah kul ka ga mu ya rasulullahi marrabus samawati wal ardi wane ne ubangijin sammai da kasai wane ne ubangijin kul Allah ka ce musu Allah ne ko da su ba faɗa sun ce Allah ba ne to ka ga musu Allah ne domin ba wata amsa in ba wannan ba babu ubangijin sammai da kasai da abin da yake tsakanin sun ba ubangiji ba kul ka ga musu to yanzu kwariki wasu iyayen gidi su ne gumata gumaka min duni ba Allah ba kun san cewa Allah shi ne ubangijin sammai da ƙasai la yamlikuna li anfusihim naf'an wala barra wanda ba sa iya mallaka wa kawunan su wani amfani ko cuta idan cuta ta zo gurin su ba za su iji wa kawunan su ba idan amfani ya zo ba za su iya janyo kansu amfani ba kwa rike su iyayen gidi ba Allah ba ko rabi da wanda yake shine mahalicin ku shi ne Allah ce ga musu ya rasulullahi yanzu shin makahu shi ne kafiri zai yi daidai ga wanda yake mai gani shi ne mumini shi ne musulmi shi makahu shi ne kafiri yawwa shi sa shi duk inda kaga duk inda kaga kafiri to makahu ne duk inda kaga mu musulmi to wannan mu wannan mumini to wannan shine basiru shine mai gani shi sa dama duk abin da kaji ahlul lahi suna yawan fada to idan ka duba za ku wannan abin daga Allah yake ka ganin shehu radiyallahu ta'ala anhu idan makawu ya zo gurin sa idan ya ga makawon nan mai addini ne sai ce basiru sai ce ai kai basiru ne haka shi yake ce musu daga ya ga makawu inda mai addini ne sai ce basiru ne yawanci nan mahammun tafi inda mun ga makawu to basiru muke ce masa daga mun gama kawo in dai ne addini kai basiri ne ma'ana kai mai gani ne to kaji ashe Allah ne faɗa haka hal yastawi al'adi wal basir yanzu makawo zai daidai da wanda yake mai gani ba zai gani ba zai daidai ba ko kuma a dukkai du zai yi daidai da haske shine kafirci zai yi daidai da hasken imani duk ba zai yi daidai ba don haka shi kafiri a cikin duhu yake shi kuma mumini a cikin haske yake shi ne imani shi sa shi duk inda musulmi yake duk inda musulmi yake duk halin da ya gaci to wannan shi ne gaskiya shi kuma kafiri duk irin daɗin da yake da shi wannan bata ne saboda ƙarshen su wuta ko Allah ya ce am ja'alu lillahi shuraka'a ko kuma suna sanya iyayen jiji ne ga ubangiji suna sanya wasu abokan tarayya ga ubangiji waɗanda suka yi halitta irin na Allah sai ya zama halittar ta rikita a gare su sai suke halittar ta rikita a gare suke ganin wannan shine na Allah wannan shine na iyayen gidansu laisa al'amur kazalika yace lamarin ba haka bane ba zai zama kamar haka ba domin babu wanda wala sahihul ibada da babu wanda ya cancanta da ibada illa al-khaliq in ba wanda yake khaliqu ba Allah dai shine mahalicci su iya gidana su ma yin su aka yi kulillah ka ce musu Allah ne khaliqu kulli shay'in wanda yake mahalicci komai la sharika lahu babu abokin tarayya gare shi fa la sharika lahu fil ibadati dan haka yadda bashi da abokin tarayya a cikin mulkin sa to a cikin bauta ma bashi da abokin tarayya wajen bauta ba za ka hada shi da wani ba wa huwa alwahidul qahar shine wanda yake alwashi wanda yake makalici a cikin ayyukansa da cikin zatinsa da cikin sukofinsa Allah shine makalici al-qahar wanda yake mai rinjaye ga dukkanin bayinsa na'am أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقض في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال na'am anzala min as-sama'i ma'a ubangiji ya saukar da ruwa daga sama fasalar audiyatun bi kadariha sai kuruwa ta faranya da gwargwadonta kowane kwari sai ya zama ya faranya da gwargwadon abin da shiga cikin wannan kwarin na ruwa ta haka mana sai da zama na rariya sai wannan faranyar na ruwa ya ɗago da kumfa radiyan wadda take maɗaukaciya a kan wannan ruwan in an yi ruwa yanzu in an yi ruwa an yi ruwan sama kowane kwari ya yanzu ya ɗauki ruwa ya ɗauki ruwa to sai kaga kuma kumfa ta taso a saman ruwan nan can ruwan yana ƙasa wanda shi na hakikalin muradi saman ruwan kuma ga kumfa ta taso wamin ma tuki duna alaihi tinnari ibtiga ibtiga ibtiga hijjatun aw mata zabadun sannan ubangiji tabaraka ta'ala yake cewa wannan ma to yake duna sannan da abin daga daga cikin abin da kuke hurawa akan kuke hura shi a cikin wuta na da kamar dinari ko kuma azurfa ko jawabi wanda za su a dinkuru a kasa a wutan kaje na gidan kira haka suke a jefa su a wuta a dinka kona su a kona su ibtiga a hilyatin domin neman kayan ado au mata'in ko kuma kayan amfani in kaji inda suke wani aikin dinari haka suke sai a jefa shi a cikin wuta a yi ta kona shi a yi ta kona shi a yi ta kona shi to zabadu misulu Allah ya ce sai ga zabadu sai ga kumfa misulu irin kwatancin waccan kumfar wadda idan kwaruruwa suka cika da ruwa za a ga ruwan ya yi ƙasa ita kumfar ta taso sama to shi ma a cikin abin da ake hurawa a cikin wuta na irin jawahiru ko kayan ƙarfe ko kayan ado idan an sa shi ana hura wuta a kansa idan ka je gira za a gani sai ga kumfa ta taso sama shi kuma haƙiƙanin dinaran ko kuma ƙarfen yana can ƙasa kice kazalika kamar yadda aka ambata wannan abun ambato yanzubul lawul haqq wal batil haka ubangiji yake kafa kwatance yake kafa misali na gaskiya da kuma abin da yake ba gaskiya ba shi tace barna fa amma zabad Allah ya ce amma ita wannan kumfa ita wannan kumfar wanda take towa daga wancan faranye na ruwa da kuma wanda take cikin wannan karafunan da aka kona sai da habu jufa'an sai da tafi jufa'an babu komai haka za a zo a yarda wannan kumfar idan ka je kira idan an yi wannan kunar an yi kunar wannan kumfar da ta so kan karfe duk yadda ita ake idan kuma ka je can rigawa inda ruwa yake taruwa kurruka ita ma wannan kumfar inda za ka zo gani za ka ga baki ɗaya ma an zo an share ta ba a buƙatar ta wa amma ma ya rusu wa amma ma ya kofin nasa amma wa abin da yake amfanar mutane shine wannan ruwan da jauharin fayan musulunci shi ne zai tabbata a cikin ƙasa kama kwatancen ƙarya da gaskiya take ko da ka ga ƙaryar ta taso za ga ƙarya a sama to amma ƙarshen ta tafiya za ta yi ka wani kwatance da ubangiji ya buga misali a kansa yadda ruwan nan zai taso ya taru ya taru kifi yana can ƙasar ruwan gold yana can ƙasar ruwan kayan alati duk suna can ƙasar ruwan saman su kuma ga in ka zo za ga rukun fannin tana tana tashi ga can gani to amma nan kumfar ba ita ake baraki ba ba ta ɗan lokaci kumfan nan za su tafi idan ka je inda suke ziga zigi kamar makera suna narka diamond ko kuma gold za ga in wannan kumfar ta taso duk ba ita ake muradi ba shi hakikanin abin da ake muradi yana ƙasa to har gaskiya take ko ka ga ƙarya wani zubin ta su yiwu an yi ca a kanta to duk wannan kada yi ruɗe ita dai ƙaryar yadda za ta so a kwance to ita ce take tabbata ita ƙaryar nan tafiya take yi shi sa kaga kuma kaga sai ce ruwan daga sama ya dawo shi sa su a rufai za ga su da yawa suke suke in suna kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su dinga kiran shugaba da sunan sama saboda manzo Allah shine kamar ingararru na rahmaniyar ubangiji daga yana cewa musu yake cewa kai fa sadaqaru iya kala anbiya ya sama amma ta wala ta samaru fa inna shawku bi ta fa inna fawqa al kainat samaru kai ne sama a bishin dukkanin talibai kada ki sabba manzo Allah da cewa shi ne sama cewa duk wani abu duk wani duk wani rahmaniya ta ubangiji dole bayan bayan Allah daga sama yake zuwa shi sa tsarki sai kiran manzon Allah da sunan sama shi sa kuma yi manzon Allah ke kafa wani misali a cikin wani hadisi yake cewa masal masal ma ba asalin ma ba asalin illahu min al-huda kwatancin abin da ubangiji ya aiko ni da shi na shari'a yace kamar salgaitin kamar jirgiza ne kamar ruwan sama ne a saba arnar da ya zo daga sama ya samu ƙasa sai ce daga cikin ƙasar akwai wadda ƙabilatul ma'u ƙabilatul ma'u ƙabilatul ma'u ita ƙasar sai ta karɓi ƙabilatul ma'u ta karɓi ruwan fa ambata tilkala a wani mushuba ƙasar nan sai ta tsirar da ciyayi da abubuwa da kayan abinci aka zo aka ta ba duk dai wannan ne ya zubo daga ciki kuma wata ƙasar ita kuma ƙabilatul ma'u da ta karɓi ruwan ba ta fitar da tsirrai ba ba ta fitar da kayan abinci ba sai ta ajiye ruwan kawai kamar irin kwarurruka kenan dabbobi za su zo su sha mutane a zuwa iba a sha sai ce wani haƙi alu daga cikin kuma ƙasar a kowane hancin kare kaga hancin kare a nemi in kaso ruwa ba zai iya a kai ba ita da ruwan ya zubo ita ba ta karɓi ruwan ba balantana ta zubar da tsirrai ta fitar da tsirrai ko kuma ta riƙe ruwan jama'a su su amfana da wannan ruwan kuma za Allah ya ce wannan shi ne kwatancin abin da ubangiji ya aiko da shi na shirya kenan wani da baiwa manzon Allah ta zo shi ne musulunci sai ya karɓi abin ya riƙe shi abin ya samu wajen zama a cikin ruhinsa har wasu masu rusar kamfata suna ɗiba suna amfani da abin kamar sahabban annabi da sauran tabi'ai wanda su yi wani sun tafi addinin annabi ba ta an ana ta share gurin an kasa guri wasu kuma su ka sun fitar da tsirrai kenan wasu kuma a da suka sha suka sha ba su fitar da tsirrai ba suna nan sai dai a zo a gani a ɗiba amma ko ba sa amfanarwa wasu kuma ba su karɓa ba su ne kafirai kenan shi ne ke cewa haka ubangiji ya sanya misalai ga mutane na
للذين استجابوا لربهم العلى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم
komai alkur'ani ba abin da zai magana a kansa ba kaga da ana labarin al'ummatai da suka wuce sa'annabu sa'annabu salu sa'annabu annabu lutu sa'annabi ibrahim ana yi ana yi a gangaro bayanin annabi yusuf ana yi ana yi a gangaro kuma ana bayani akan imani yanzu kuma gashi an gangaro kuma nan ana magana ana ubangiji yana kafa hujja yana kafa al'umma hujja cewa sam cewa ba babu wani mai iko babu wani mai tafi in ba Allah ba yanzu ran kuma shi ubangiji yana sanya wa mutane misalai yanzu kaga a nan wajen komai ubangiji ya faɗi shi yanzu jiya da muka yi zancen wata larabi ta ɓaɓin mota jagora a nan duk wani jagora ne ubangiji ya gama an faɗi shi duk labarin ƙasa a cikin waɗannan ɗan kalmomin da ba su kuka ba ubangiji ya riga ya gama da shi a cikin kuma wannan kwatancin da ubangiji ya buga mana a cikin alƙur'ani duk inda wanda ya gaji sana'ar kira to an gama da maganar sana'ar kira alkur'ani ya faɗi ta idan da masu wanda irin wanda yanzu suke yanka dam ma'aikata a ce za a je gari a yanka dam a fitar da dam a tare ruwa za a janyo ki waje kaza a jata nan waje kaza ana ta mamaki a shi alkur'ani ya gama da wannan gashi a fitanci a cikin kalmomi da basu ba a kirga ba alkur'ani ya gama da wannan bayanin kaga alqur'ani ke shi sai ya ce ma rahman da kitabi min shay komai alqur'ani ya yayi magana sai yayi magana hakikanin halittar dan adam ga daga yadda dan adam yake ga yadda ya taso ga yadda yake ga komai alqur'ani ya ya magana shi sa alqur'ani in ka gaba ka ga abu a cikin alqur'ani ba sai dai in kai ne ba kawo baka ga abin ba amma kai ko dabba ko motar ka ce ta ta fata da a ce kana da hasken imani in ka zo ka duba cikin alkur'ani za ka ganshi wallahi za ka ganshi inda kana da hasken imani to rashin ana cikin hijabi ne shi sa an duba alkur'ani ba sai iya abin da ka gani kawai amma babu abin da baya cikin alkur'anin nan ma lillazi na tazabu da rabbihim husna alhusna Allah ke cewa aljanna ta tabbata ga wayannan da suka amsa kiran ubangijinsu to aljanna ta tabbata gare su wallazina la yastajibu lahu wayannan da basu amsa kiran ubangiji ba basu amsa ba su ne kafirai da a ce dukkanin abin da yake cikin ƙasa zai zamo nasu ne gabaci daya wa mislahu da kuma kwatancin ta aninka musu duk nasu ne labta daunihi Allah ya ce wallahi ranar tashin alkiyama da sai su fantsa da shi daga azaba komai sai su nemi su bayar akan su fanci kansu daga azabar ubangiji ulaika lahum su'ul hisab wa'annan su ne wanda mummunan bincike ya tabbata gare su za a zo a yi musu keke da keke shine su'ul hisab kenan shi mumini ba ya masa su'ul hisab saboda in aka yi ma su'ul hisab to ba za ka kai ba shi yasa kaga a cikin hadisin sai da Aisha na Imam Bukhari kamar yadda ike cewa kanat aisha la tasma'u shay'an illa raja'at fihi ita sai da aisha duk abin ta ji an faɗa ta sai ta kai ta kawo akan abin nan to sai ta ji ana cewa illa wa qanar sallam sai ta ji manzo Allah sai ta ji shugaba ya ce man husiba uziba duk wanda aka yi masa hisabi aka yi masa bincike to uziba za a yi masa azaba da ta ji wannan take cewa to ya rasulullahi yanzu ba ubangiji ya ce fa sofa yuhasabu hisaban yasira ba akwai wanda za a musu hisabi hisabi mai sauki kuma a ce duk wanda aka yi mar hisabi za a kona shi sai shugaba ya ce inna ma zalikil ardu ai yace Aisha wannan ai gujurowa ne shi ma na hisaban yasira din in ka je filin alkiyama in ubangiji na nufinka da rahamaniyarsa za a yi ma aro to kai wani lokaci ka je ka cucuwa da ka cucuwa da ka cucuwa ne na'am haka ne yaran ubangiji an yi haka sannan ba ka yi kaza mun ce ka yi kaza ba ka yi kaza ba ka yi kaza ba sai ce an yi haka duk sai an tabbatar ma da laifin ka tabbatar ma wutara ka ya Allah ji shi kenan ka je an gafarta ma to wannan shine abu shine hisaban yasira shine shi to wannan shine abu zalikin burbu wa amma man ishar hisaba ya halin duk wanda aka masa binkicen hisabi to zai halaka shi yasa Allah ka raba mu da binkice Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulika wa al-khatim lima sabaqa nasrul hayy bil haqq وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صراط